أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyami a jamhuriyar nijar kinan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 229 kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي منافاة الله سبحانه وتعالى ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya a darasinmu da ya gabata na 228 mun tsaya ne a ƙarshen suratu wato alkamar wannan darasi namu kuma na 229 za mu tashi ne a farkon suratun rahman a cikin waɗanda littattafan guda biyu to suratun rahman in muka diba cikin littafin as'ilatul qur'anil majid sai malam ya kawo mai tahqiqin wannan littafi yasa number 1 in ka duba kasa ya ce qala ibn ashur ibn ashur ya ce warada tasbihatu bi suratul rahman sunan ta yazo suratul rahman sai tsaya kawai sunan tana yiwa akwai bayani watakila wasu buga littafi suka manta ba su kawo shi ba domin ba al'ada sa bace kawo daidai wannan ko kuma mutum zai koma cikin tafsiri na at-tahdi wa tanwir ko kuma shi malam yan manta bakin wannan kawai cirato ko kuma takardar da za a buga alamin mu dai annan samu dai abinda ya kamata bayanin ya fi haka amma dai mai so kuma cikin tafsir tahrir wa tanwir tun da dama daga gare shi ne ke daukowa a can sauran surorin ko ba haka ba kuma dama ibnu ashur da littattafai daban-daban akwai cikin akwai littafan sa cikin al-maqasid ash-shar'iyya da sharhi na sahih bukhari da sauran su dai da yayi amma dai cewa tasmiya kinta ta zo da suratul rahman can cikin wancan littafin nashi ne kamata a samu wannan bayanin an gane ko tun da dama sauran surorin a can aka dauko shi kuma dama mun faɗa cewa kasancewar ɗaya sahabbai su rubuta sunayen waɗannan surorin haka ya isi zaman to hujja domin ijma'in su shi kanshi matsayin hujja ne kuma wannan yana nuna cewa sunayen surorin dama asalinsa daga manzo Allah sallallahu alaihi ake karbowa to haka dan haka dai wannan shi kadai ya isa ma samun su cikin alqur'ani amma karawa da hukunsu na sososhi da suka zo cewa ana kiranta kaza kuma wannan abu ne mai kyau wato ƙara karfafa dalilai kenan to wannan shi ne kenan game da abin da shafi suratul rahman kuma ar-rahman dai ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala kuma wannan sura ta buɗe da wannan suna ne da Allah subhanahu wataala wanda ita kaɗai ce surar da ta buɗe da wannan suna na Allah a cikin alkur'ani to suratul rahman malam yace a matsala ta 1052 fa in qila idan an ka ce ayyu munasabatin wace munasaba a akwai ma'ana dangantaka ko alaka baina raf'i sama tsakanin daukakar da sama wa wata'il mizan da kuma azami mizani domin Allah ya ce wa sama'a rafa'aha wa wada al-mizan Allah ya daukar da gini na sama kuma ya aza mizani to me hatta qarana bainahuma me alaka Allah hada tsakankanin su alhali ko mizani yana nan kasa ita ko sama tana can sama yace kulna za mu ce lamma saddara hadhihi sura lokacin da ya fara a farkon waggar sura kidan ya bude shine saddara sadr shine kirji saddara ma'ana ya fara da abu lokacin da ya fara da wannan a cikin wannan sura بتعديد نعمه da lissafa ni'imominsa subhanahu Allah ya tsarkaka an gane ko daga abin da mushrikai suke sifanta shi da shi da kuma duk wanda ya sifanta shi da abin da bai dace ba to da ya ta'adadin ya kina ala abidihi wato ya lissafa ni'imominsa akan bayansa to zakara sai Allah ya ambata min jumlatihi ma daga jumlar waɗannan ni'imomin domin ya nuna cewa kenan shi ar-rahmanu allama al-qur'an daga cikin ni'imomin akwai sanar da al-qur'ani daga cikin su kuma akwai halittar da adam khalaqal insana allamahu al-bayan sannan ash-shamsu wal qamaru duka dai waɗannan abubuwan dun ni'imomi ne har ya kai wasu sama'a rafa'aha kuma wada al-mizan to shine yace zakara min jumlatiha sai Allah ambata daga cikin ababen da ya madan adam da ni'ima wata al-mizan wato dora mizani alladhi bihi nizamul alam domin shi mizani da shine tsarin duniya gaba ɗaya ke tafiya an gane ko wa qawa wa qawamuhu kuma da tafiyar wato alaka ta mutane alaka ta duniya an gane ko abinda an ce qawam kamar abinda da shine abai ke tsayuwa bai yiwa abai tafi in babu shi والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا أو تقراء وكان بين ذلك قواما an gane ko kawama tsakatsakiya to qiwamu shay'i in ji wadansu suka ce shine abin da ke daidaituwa qawamu kuma tsakatsakiya wasu suka ce kai duka ɗaya ne ana cewa qawam ana cewa qiwam duka ana fin abin da yake daidaitar da al'amari ina fata an fahimci ne akwai maganganu na malamai to yace to kenan shi wannan mizanin da shine al'amuran da adam suke tafiya ko al'amuran na duniya suke tafiya la siyama musamman ma kenan idan aka ce annal murada bil mizan al adl ana nufin mizani shine adalci fi qaulil aktharina a cikin fadar da yawa daga cikin malamai domin shi adalci yana shiga cikin komai kenan wal qur'an wasu kace abin da kin fi da al mizan shine qur'ani fi qaulin a wadansu wato maganganu ko a wata magana wa kullu ma tu'rafu bihi al maqadir fi qaulin wadansu kace a duk abin da shi ake iya gane gurgudun abu kalmikiyal kamar ma'auni wal mizan da mizani wal zira da hannu domin wani lokacin sai a ce ana auna abu ne da tsawon hannu na zira'i al ma'ruf da da abin al zira'u wato na hannu kenan al ma'ruf wanda an san shi zira'i dai ko kamu dai ake cewa ko kadada ko wani abu wanda ake amfani da shi ne wajen lissafi wani hawiha da abin da ya kama da haka wani kilomita wani mita wani wane ne wani lita dai da abin da ya kama da haka wannan shi ne abin da ake nufi da wato al mizan sai zama to duk abin da za a auna wani abu da shi to aunawa kuma kala biyu ce auna abin da ake gani kaga yanzu misali idan an ka auna wato an ka ce abu yana mita ɗaya ko metar ɗaya kaga na an auna ne to an kai kiyasi aka ce abu kaza baya tamkar abu kaza nan mizani ne na hankali ina fata an fahimce ni to dan haka dai sai zama to akwai mizani alhissi akwai mizani alma'anawi to azadai mizani shi qur'anin mizani na domin da shi ne ake dorawa a gane magana wadda ta dace ta gaskiya da wadda ba ta dace ba ina fata an fahimce ni kiran ma yan ana nufin shine dan ba babu matsala in an ce adalci kuma alkur'ani shine zo da adalci duk adalcin da ya sa umar qur'ani ba adalci bane zalunci ne ko da ana ganin shi adalci ne to ina fatan dai an fahimta shi yasa dai an ka kawo mizani cikin halittar sama domin halittar sama ni'ima ce shi ma mizanin da Allah ya sa ai ni'ima ne domin inda za a mizanin da ba za a samu rigima ba da rikici kuma rashin bin mizani shi yasa an ka halakar da wadansu al'ummomi musamman al'umma ta annabi shu'aib bayan dai sun zo a cikin sururi daban-daban kana gani dai a cikin suratul a'raf da cikin suratul hud da kuma shu'ara da dai sauran inda kissa annabi shu'aib ta zo a cikin alqur'ani mai girma to dan haka dai a rashin kiyaye wannan ni'ima yana kai ga Allah ya halakar da al'umma Allah kai mana tsari to almuhimmu dai wannan shine abinda malik ya kawo shine dalilin wato hada su mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 53 fa in kila idan anka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta tagaw fil mizan ka ku ketare iyaka cikin mizani suratul rahman aya ta takwas ai la tujawizu fihi al'adla kar ku ketare adalci to yace to mughni amma ba'dahu min al-jumlatayn wannan ya wadatas ba sai an kawo jumla biyu da suka zo an gane ko fa ma fa'idatuhuma me fa'idar su an gane ko ma'ana nan yana nufin da Allah ce Allah ta tagaw fil mizan kar ku ketare iyaka cikin mizani sai kuma cewa aqimul wazna bil qist ku auna aqimu ku tsayar da al-wazna abin awu bil qist da adalci wala tukhsirul mizan kakku tauyi kuma abin au kaga duk wannan Allah ta tsago fil mizan duk ya isa kada ku ketare iyaka shikenan duk ya isa to wani sai ce to ai me ya fa'ida kuma a sake mai mita wadanga abubuwan ma'ana a kawo abubuwan da suka kamar ma'anar duk tazan daya malam yace kullu zamu ce al muradu bit tughyan abinda ake nufi da tughyan ketare iyaka kakka ketare iyaka fihi a cikin shi mizani wato akhdhu zaidi kakka karbi kari wa bil ihsari fihi kuma abin da ake nufi da kakka tauye ita'un naqis kakka bada tauyayyi kenan kaga an samu bambanci wa amara bit tawassuti sannan kuma sai Allah umarci ayi at-tawassut shine tsaka tsakiya alladhi huwa iqamatul wazn bil qist a dai a tsaye da ma'auni bil qist da adalci wa naha an tarafaini al mazmumaini sai Allah ya hana wato sassa guda biyu waɗanda suke abin zargi dama duk abu idan yayi baya sai zan abin zargi idan ya wuce iyaka kuma sai zan abin zargi shi yasa ake cewa dukkan sifa ta gari ana samun ta ne tsakankanin ababe muna na waɗanda ba su da kyau guda biyu kaga rowa ba ta da kyau ba da duka abin da kake da shi kuma ba a yadda da shi ba a shirance kai ka zamna kai baka koma bara kina sai zaman tunan wato mutum ya zamanto kada ya zamanto mai taurin hannu kuma kai zamanto zai bada duk abin da yake da shi kuma yanzu ya nema wani wuri kaga wannan bai yi ba to haka dai duk sifa ta gari haka ake samun ta tsakanin tsakiyar abubuwa guda biyu ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne kenan yana nufin kenan shi ƙetare iyaka daban al-ihsar shine tauyewa ka bada tauyayye sannan wa aqimul wazn bil qist shine ka tsaya tsaka tsakiya kenan ayat ta ayoyin su yi magana ne akan abubuwa guda uku daban-daban ko kuma idan muka duba da yace Allah ta taghaw fil mizan ka ƙetare iyaka a cikin mizani nan hani ne la ta taghaw hani ne Allah yi wa aqimul wazna to shi kuma al-wazn wani lokaci an ka ce al-mizan shine abin da ake awo alwazin kuma shi ma abin da ake awo da shi ina fata an fahimce ni kina sai zamanto ko da wani irin abin awo ake nufi domin nan yana son ya karfafa ma'ana muna iya daukar duk karfafa ma'ana ne amma sai an ka canza salo an kai hani sannan an kai umarni wa aqimul wazna bil qisti kuma an ka ce wala tukhsirul mizan akai ta'kidi ma'ana dai ta kowace fuska qur'ani na canza uslubi da salo salo na magana wallahu ta'ala a'lam idan muka je mas'ala ta gaba sai wato mas'ala ta 1054 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce huna anan khalaqal insan insan Allah ya halicci dan adam min salsalin daga ƙasa wadda take mai kuka daga salsala ne kal fakhar kamar kasko inji malamai suratul rahman aya ta 14 wa huwa tin abinda ake nuhi da as-salsal kal fakhar shine at-tin al-fakhar kinkinan wato abinda at-tin salsal ƙasa ce alyabis wadda yake ta bushe lam yutbakh wadda ba a wato yutbakh ma'ana ba a kona ta ba ko kuma a dafa ta ba lakin lahu salsala sai dai kasar tana da salsala wato tana kuka ai sautin tana da sauti idan nuqira idan aka dan bubbuge ta kon kon kon kon kon wa qala ta'ala Allah ya ce fi mawdu'in akhar a wuri ya halicci dan adam a cikin suratul hijr walaqad khalaqnal insana min salsalin mun halicci dan adam sai dai can wala qadni ka alaran mai harda nan ko khalaqal insana babu laqad kenan can wala qad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun min salsalin daga ƙasa kenan mai kama ya tabo wanda yake ya bushe wanda kuma ba a kona shi ba shine lam yutbakh ba a kona shi ba to min hama'in wanda yake hama'in ne ana iya cewa tabo masnunun wanda ya canza daga asana ne sun kace saboda abin da ya kai shekara ma'ana zai canza kinan ya samu tsawon lokaci suratul hijri aya ta 24 wa qala ta'ala a wani wuri kuma sai Allah ya ce min tinil lazib ya halitta dan adam daga tin kasa ko tabo lazibin wanda yake mai yabki wanda in ka taba shi yana biyo ka kamar cingam kenan suratul safat aya ta 11 wa qala ta'ala Allah ya ce min turab kuma ya halitta dan adam daga kasa to ya an kai hakan ga a ce tabo can mai kaza tabo mai kaza tabo mai kaza nan kuma a ce kaza aka ce kaza yace to kullu za mu ce al ayatu kulluha muttafiqatun fil ma'ana wadannan ayoyin duk sun dace ta fuskar ma'ana li'annahu ta'ala domin shi Allah khalaqahu min turabin ya halitta annabi Adamu na ake zance fa daga wato ƙasa thumma ja'alahu tinan sanan ya maida shi tabo thumma hama'an sanan ya zaman to tabo kenan ƙasa masnunan wanda yake ta canza an gane ko ma'ana tana dan abin da wato kuma ce ɗoyinta ko warinta ko ƙanshinta ya canza sun masalsala sannan ta bushe ta zanka maka kasko kinan da mataki mataki ne ake son a nuna maka sanar da ta zanta ko an ka kwaba ta lazibin har ta zama to wanda ke mai yabki ne daga baya da ta bushe sai ta zama to kalfahar to kaga irin wannan in mutum bai fahimta ba sai ce to na an ce kaza can an ce kaza na an ce kaza kamar yadda yan qur'ani suke ma hadisi ce ga hadisi ya ce kaza ga ci ko cikin alqur'ani irin wadannan abubuwa akwai su dole suna bukata a fahimce su da kyau ina fata an fahimce ni Allahu ta'ala a'lam to idan muka duba kuma wani lokaci in yace dan adam wani lokaci mana nufin ba annabi adam ba to in an kai an ce an halicci dan adam daga digon mani to nan an fitilance annabi adam in kuma an ce an halicci dan adam daga saren jini khalaqal insana min alaq misali ko kuma an halicci dan adam daga tsoka ko an halicci dan adam daga kasusuwa duka waɗannan matakai matakai ne domin daga maniyi ne yake zama saran jini ko mu ce daskararren jini sannan ya koma tsoka sannan ya koma kasusuwa sannan a tufatar da abin nan kinan wani lokacin in ka ji qur'ani ya faɗi ɗaya ne yana nuna mana yana magana ne kan ɗaya daga cikin halayen da an halicci dan adam ba wai ƙarya ce akai ba yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan to kuma ya Allah ce ya halicce mu daga ƙasa na nufin ya halicce asalin mu kenan daga annabi adam ina fata an fahimce ni Allahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato dubu kenan da hamsin da biyar malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah yace rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain in gari ko Allah shine ubangijin al mashriqaini wato gabas biyu mahudar rana biyu wa rabbul maghribain kuma shine ubangijin yamma biyu mafaɗar rana kenan ya ce to fakarrara zikirar rabbi sai ya maimaita ambaton ubangiji walam yukarrirhu amma bai maimaita rabbu ba kenan fi suratul ma'arij a cikin suratul ma'arij bal afradahu sai ya kawo shi wato guda faqala ta'ala sai Allah ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib bai ce bi rabbil mashariqi wa rabbil magharib ba wa kadha fi suratul muzammil haka cikin suratul muzammil sai ce rabbul mashriqi wal maghribi bai ce rabbul mashriqi wa rabbul maghribi ba la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila a cikin suratul muzammil aya ta tara malin yace kulna zamu ce inna ma zakara rabba abin da yasa Allah ya maimaita kalma ta rabbu ta'kidan don ta'kidi karfafawa fa kana ta'kidu bi hadha al mawdi' wato ta'kidi a wannan wuri al yaqu minhu shi yafi zacewa bi zaidika da wadancan wurare al mawdi'aini kinan da da suratul ma'arij to da suratul abin nan ar-rahman da suratul ma'arij da suratul muzammil abin da ya saba amma suratul rabb kalimat rabb ba da ma cikin suratul safat an gane ko malam bai kawo safat kin bani karo shi tun nan ma ba a maimaita ba to sai ce maimaitawa a cikin suratul rahman ayi ta'kidi shi yafi dacewa da waɗannan wurare guda biyu da ya kawo li'annahu mawdi'ul imtinan domin shi wannan wuri wuri ne na nuna ni'ima wa wa ta'didun ni'ami kuma wuri ne da ake lissafa ni'imomi wa li anna al-khitab kuma nan magana da ake yi fihi a cikin sa ma'ajinsaini ma'ana ana magana ne da jinsi biyu wa huma al-insu wal jinnu mutane da aljannu tunda ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma nan kuma nan magana ce ana yin ta ne zuwa ga mutane kawai to kinan ko inda ake magana da jinsi biyu an fi bukata a karfafa duk da yake ba ana nufin alkur'ani ya shafi mutane bane bai shafi aljannu ba a ana nufin kamar khitabul mubashir nan kai tsaye ne ake magana da jinsi biyu a cikin suratul rahman can kuma ana magana ne da jinsi daya jinsin mutane ko duk da yake wannan sakon shi ma ya shafi aljannu domin aljannu ma sun yi imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da ayoyi suka faɗa wa annabin dal muslimuna wa min dal qasitun kuma Allah ya ce wa idh sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين هزوا لي كرشان آيوي to kenan shi sanan sai ya karfa shi ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini to wannan shine abin da malam wato ya kawo karkashin wannan aya to amma kafin mu je gaba mun sha faɗa cewa to nan ya ce rabbul mashriqaini a cikin suratul rahman gabas biyu da yamma biyu a cikin kuma suratul muzammil sai ce rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin gabas daya da kuma yamma daya mafadar rana kenan da mahudar rana a cikin bakar ma ce walillahi al mashriq wal maghrib gabas sin rana inda gabas inda rana take bulluwa da inda take faduwa na Allah ne kaga sai kashi daya amma nan ga a cikin suratul ar-rahman sai ce biyu rabbul mashriqain wa rabbul maghribain a cikin kuma suratul ma'arij sai ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi kaga sai ce yana rantsuwa da ubangijin wato mahudan rana ba ma biyu ba ma mahudai kenan masu yawa wal magharibi da wurin da rana take faduwa to kaga za mu yi da wannan to wadansu malamai suke cewa inda yace rabbul mashriq wal maghribi da kuma inda yace walillahi al mashriq wal maghribi a cikin suratul baqara in kaga da makana ya duka sha'al sai ka dauke ta ahadiyya ma'ana na an hankalta ma jihar da rana take fitowa jiha guda ce gabas da yamma inda an ka ce al mashriqaini wa rabbul maghribaini na an hankalta ma wato lokuta guda biyu lokacin sanyi da lokacin zafi an gane ko sai an ka ce wato an hankalta ma yanayin da suke fitowa kenan wato suke fitowa da faduwa ko ko a ce a'a gabas tana da dama da hagu yamma tana da dama da hagu to yana an ka ce wa rabbul mashariqi fala uqsim bi rabbil mashariqi an hankalta mu cewa ita rana tana da wato mafita bakwai a sati kenan durin suke kulluwa ko ko tana da mafita 29 a wata ko mafita 30 ko ko mafita 300 da sittin kenan ko mu fita ɗari uku da hamsin da hudu in an cire kwanaki guda shida na ɗansu watanni da suka yi ashirin da tara tara kenan sai an kalta ma kullum tara da mafita da suke fitowa kenan sai an kace mashariki wal magharib in kuma kaga dama rabbul mashriqi wal maghribi sai ka ɗauke shi al jinsiya ce ina fata an fahimce ni da kuma inda aka ce walillahi al mashriq wal maghribi jinsi nan ma rabbul mashriqain wal rabbul maghribain sai ka dauke shi ma jinsi shi kenan sai zaman to dukkan shi na daukar jam'i domin al jinsiyya in ta shiga cikin suna ko da ɗaya ne ko biyu ne ko uku tana rufin jam'i ka huta akwai aujuhul jam'i da malamai suka yi amfani da su da haka yana da kyau dalibin ilimi ya hattara in yazo iske irin waɗannan mas'alolin bai san inda suka sama gaba ba ya hattara kai yaje wajen bayani kansu ba zai bayani akan su ba bai fahimce su da kyau ba yaje bayani ya afka cikin kuskure Allah kai mu da tsari mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1056 malam yace fa in qila idan anka ce ba'dul jumal al mazkura sashen jumlolin da anka fada fi hadhihi as-sura a cikin wadannan sura laysa min an-ni'am ba su daga cikin ni'imomi ka qaulihi ta'ala kamar inda Allah ya ce kullu man alaiha fan dukkan wanda ke bisa doron kasa fanin bai karewa ne an gane ko asalin shi alfani ne to tunda abin da an shafi ya'un mai karewa ne suratul rahman aya ta 26 wa qawluhu ta'ala da fadar Allah yursalu alaikum wato kaga zancen mutuwa dan adam shi baya ganin mutuwa ni'ima ce gare shi an gane ko wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah yursalu alaikum shuwadun min narin Allah yana turo shuwad bila kenan ta wuta wa nuhasun da kuma wato bilata nuhas ya an ce nuhas kenan bakin karfe fala tantasiran ba za ku itimakon juna ba ba za ku itimakon kanku ba suratul rahman ayat 35 fa kaifa hassana limtinan ba'dahuma bi qawlihi to ya an kai hasuna limtinan an gane ko a kyautata cewa akwai ni'ima ba da ha bayan waɗannan bi qaulihi ta'ala inda an kace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da waɗannan ni'imomin ubangijin ku ne kuke wato ƙaryatawa ni'imomin ubangijin ku to kaga ashe mutuwa wani bai dauki mutuwa ni'ima ba sannan a ce an turo bela ta wuta shuwadun binna wa nuhas an gane ko da kuma bela wato ta nuhas duk da yake akwai nuhasun fala tasiran akwai kuma wa nuhasin qira'a ce wato da kasra ta ibnu kathir da abu amr ibn al'ala da kuma ruwais sun karanta wani hasin sauran kuma sun karanta wani hasun in ka diba cikin littattafai wanda ke taujihin qira'at zaka ga sun yi maka taujihin yadda waɗannan qira'o'i suke da ma'anonin su to waɗannan dai in an yi zancen wuta da mutuwa dai waɗansu suna ganin ai babu zancen ni'ima yace kulna zamu ce min jumlatil ala'i yana daga cikin ni'imomin yana daga cikin jumla ta ni'imomin Allah daf'ul bala'i Allah ya tunkuɗe bala'i wa ta'khirul wa ta'khirul iqabi Allah ya jinkirta yin ukuba fa ibqa'u man huwa makhluqun lil fana'i abar awanzar da wanda an halicce shi lil fana'i an gane ko abar wanda shi an halicce shi ne don ya kare an gane ko ni'matun ni'ma ce ibqa'u man huwa makhluqun lil fana'i ni'matun wa ta'khirul iqabi 'anil usati an gane ko jinkirta uquba daga masu sabon Allah al'usat jam'i ne al'asi aidan kuma ni'matun ni'ma ne fa li hadha imtanna alaina bi dhalik shi yasa wato Allah ya yayi mun ni'ima da wannan ya mana ya nuna mana ni'imar sa a cikin wannan to wannan shi ne abinda malam ya kawo illa dai abin da yake gani wajen larabcin inda ce ibqa'u man huwa makhluqun lil fana'i ni'matun wato a wanzan da wanda an halice shi don karewa ni'ima ce to anan larabcin dole sai mun hankalta akwai iskari a ƙarƙashin wannan domin a bar shi na ana cewa kullu man alaiha fa karewa zai yi to ina zancen ibqa'u kaga babu zancen wanzuwa nan zancen karewa ne to anan sai mun yi hattara sai mun kalli uslubi da siyaki na magana yadda zamu iya taujihin wannan magana ta fuska biyu ta fuska ta farko shine cewa an halicci dan adam don ya kare amma in ya kare din mutuwar zai je ne zai samu aljanna to idan ko ya samu aljanna to can ne zai tabbata to ba zai samu aljanna ba kuma sai ya mutu to kinan sai a karar da shi don saboda ya samu waccan wanzuwa shi yasa sai an kazance ni'ima ne wannan shine ta farko wanda ya kamata mu doka ko kuma mu ce a'a nan kuskure ne aka yi ya kamata a ce wato ifna'u man huwa makhluqun lil fana'i ni'matun a karar da abin da dama an halice shi don ya kare ni'ima ce domin shi yasa ma malam Bahaushe ke da karin magana yake cewa yake cewa wani hadisi da yake irin irin nasa cewa mutuwa wato tsuwa ya ce ma mutuwa gaugawa gare ta ma'ana tana gaugawar ɗaukar ɗan adam da ta bar ɗan adam ya shi da kanshi ya wato suburbuɗe shi da kyau shi da kanshi zai fatan ya mutu shi yasa ma za ku ga wani na fatan ya mutu duk da cikin musulunci an hana burin mutuwa kamar yadda hadisi suka nuna hadisi na anas cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna la yatamanna inna ahadakum al-maut kada ɗayan ku yi burin mutuwa a wata abin nan lidurrin na zalabi saboda ta cutar ta sabko mishi ma'ana tun da galibi da adam bai fatan ya mutu sai in yana cikin wani tsanani shi yasa ce lidurrin na zalabi ba wai ana nufin a'a kai fatan mutuwa ba ko da ba wata cuta ta shafe ki ba amma manzo Allah sallallahu alaihi ce in ma abin ya kama to shi ne kace Allah ka rayar da ni in rayuwa ta ita tafi kasancewa alkhairi gare ni ko ko ka kashe ni idan mutuwa ta isa ce tafi zama alkhairi gare ni haka ne in ma za ka ruku ina fata an fahimce ni to wannan dai ya kamata mu fahimci wannan kuma sahabbai da Allah ya ce wala kuda kar kuntum tamannuna al-maut min qabli an talqaw kuna burin mutuwa ma'ana suna burin su yi jihadi su mutu fi sabilillah ba wai kawai mutuwa ne kawai suke son su yi ba ina fata an fahimci mutum da ya je wajen shahada yana fatan ma yi shahada ya mutu ina fata an fahimci ni to sannan kuma da aka yi zancen mutuwa ni'ima ce ma'ana ni'ima ce tunda ya hanci mutum ya kare ni'ima ce gare shi shi musulmi ni'ima ce gare shi domin mi domin idan mutum ya samu shiga aljanna ai shikenan ya huta da wahalar duniya wanga rikici da ake ciki na cece ko ce da kaza kaza kaza da ka mutu ka samu shi yasa ma mala'iku da sun zo dokar ran masu imani Allah yake cewa suna cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun to wannan shi ne abin da dai malam ya kawo karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to yanzu zamu dawo a cikin littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمير الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين مسألة تدريد سبعين دبكوي ما يتي قوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى يرسل عليكم شواظ أنا تورو وبيلاكنا أنغانيكو من نار النوتا ونحاس كنا أنا تورو وبيلاكما تدو واتو كما غتي غتي كو بكين كرفي كنا wato ana turo ta tunda shi ma nuhasun kenan kamar karfe ne wanda yake mai zafi shi kuma wani hasin nan ma kenan akwai kira'a da muka ce ibnu kathir da abu amr da ruwai sun karanta wani hasin sai da mutum in mun ce shuwadun wani hasun kenan in mun ce wani hasun atafi na akan shuwadun shi ko in mun ce wani hasin a kira'a ta ibnu kathir da abu amr da ruwai atafi na akan wato min narin fala tantasiran ba za ku iya taimakon juna ba ba za ku iya taimakon kanku ba suratul rahman ayat 35 to nan da malam ya zancin za a tunkuɗe azaba kenan wannan bela in an turo ta tauta sai Allah ya tunkuɗe ta to ya an tunkuɗe ta to ai ni'ima ce ga su mutane da aljannu shina nan da ya kawo ta'khirul iqabi anil usat dan anka ce an tunkuɗe wa kenan yana nufin an jinkirta azaba ma'ana wutar bata zo ba sai an ka dauke ta wanda kuma da yawa daga cikin masu hasashen sararin samaniya suna ganin akwai abubuwa da dama da suke tasowa na zafi za su zo ma duniya da daddare sai ka kuma Allah ya dauke su a cikin na'urori suna ganin su suna faɗar wannan amma dai mu dai mun yarda da abin da Qur'ani ya faɗa ba dole bane sai ko sun ga hakan ko ba su ga haka ba malam yace to la yakhfa ma yasbiqu ila dhihni bai koyuwa abin da yake gaugawa zuwa zuwa ga kwalwa min anna irsal shuwadin nari cewa za a turo bela wuta alladhi huwa lahabuha wanda shine lahab bela ta wuta kenan wan nuhasi an gane ko shine kuma an nuhasi yace alladhi huwa dukhanu hana ana nufin wato ba karfe ba shi ma da ya fassara shi nan da abin da ake nufi dukhanuha ana nufin hayakinta ita wuta din awin awin nuhas ko ko ana nufin an nuhas kenan shine wato annuhas bakin karfi almuzab wanda an kanarkar da shi daga zaba ya zubuto azaba nan ba azaba ba da ainun nan azaba da alhamza azaba shay am ana yanarkar da shi wa adam intisar sannan kuma wannan yana nuna cewa ba za su iya taimakon kansu ba laysa fi shay'in minhu duk waɗannan abubuwan da an ka ambata na cewa za a turo belan wuta za a turo wuta mai da bela da kuma hayakinta ko wuta da bakin karfe wanda yake an narkar da shi mai zafi wannan yace mai safi shay'in minhu dukkan wannan abu da ya gabata babu wani abu daga cikin su in'amun ala thaqalaini ni'ima ga mutane da aljannu athaqalaini na ana nufin mutane da aljannu bada yace to wa qawluhu lahum abinda kuma yasa Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waɗannan ayoyin misali da Allah ya kawo bayan waɗannan sai ce kuma da waɗannan ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa suratul rahman ayat 36 yufhamu minhu yace za a fahimta daga wannan anna irsal shuwab cewa turo wannan bela ta wuta wan nuhas da kuma hayakin nata ko kuma ce bakin karfi wa adamal intisar da kuma cewa mutane ba za su yi taimakon kansu ba min ala illahi yana daga cikin ni'imomin Allah tunda ya ce fa bi ayyar rabbikum tukadiban za a fahimci hakan ga tunda ya ce daga ni'imomin Allah ne ai ni'amihi alal jinni wal insi ni'imomin Allah ne ga aljannu da mutane malam yace to wal jawabu amsa min wajhaini malamai sun bada amsa guda biyu al awwalu na farko anna takrira fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da an ka maimaita aya ta fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban lit tawkidi dan karfafa magana ne walam yukarrirhu ba mai Allah bai maimaita shi ba mutawaliyan don ya biyo juna li anna takrirahu ba'da kulli ayatin domin maimaita shi bayan kowace aya ahsanu shi an mafi kyawu min takririhi daga a juya shi maimaita shi mutawaliyan daya ma'ana ba da Allah ya so da fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban tun daga na farko zai maimaita shi fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban ya kare zancen ni'imar sannan kawai sannan sai ya kare surar ko ko ya bari sai karshen surar sai ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban da an so kina sai ai haka amma sai an ka bi shi taukidi ne an kai na farkon ne maimakon a karfafa shi gaba daya a bari farkon sura a karfafa shi gaba daya a jero su gaba daya fa bai ayi ala fa bai ayi ala ko a bari can karshe a maimaita shi sai an kabi uslubin in an jefa shi tsakankanin ayoyi ta akidi na amma wanda an ka maimaita sai aka jajjefa shi tsakankanin ayoyi an gane ko da su ma ayoyin ne ai malam yace to wa idza kana lit tawkidi in ya zama to tawkidi ne ma'ana karfafawa ne wato duk waɗanda suka biyo baya sun karfafa na farkon ne fala ishkala malam yace to babu wani wato rikitarwa li'an al-mazkura minhu domin abinda an ka ambata daga cikin abubuwan ba da ma laysa min al-ala'i wanda ba bayan shi ba ni'ima bane mu'akkidul lil mazkuri ma'ana zai karfafa ne ba da ma huwa min al-ala'i abinda ke da ni'ima kina sai zama to abinda an ka ambata da ni'ima an ka ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibani to inna azaba yazo shi bai shiga fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibani ya an ka fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibani yana karfafa inda an ka ambaci ni imani kawai bai da alaka da ayoyin da suke da alaka da azaba shine abin da malam yake son ya ce sai kuma alwajhu thani amsa ta biyu anna fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibani ita wannan aya ta bi ayyi ala rabbikuma tukadzibani lam tuzkar illa ba'da dhikri ni'matin a'a ba a ambace ta ba sai bayan an ambaci wata ni'ima aw mau'izatun ko wani wa'azi aw inzarin ko wani gargadi wa tahwifin ko tsoratarwa wa kulluha min ala illahi dukkan waɗannan kuma wato ni'ima ko wa'azin ko gargadi ko tsoratarwa suna daga cikin ni'imomin Allah allati la yukazzabu biha ba wanda ke karyata su illa kafirun sai kafiri jahilun mai musu amma fi zikrin ni'mati fawadihun malam yace to wajen ambaton ni'ima fawadihun abu ne wanda yake wato a fili wato bai da wani abin nan bai da wani iskari an gane ko tunda ya ambaci ni'ima halittar dan adam ni'ima ce tunda an ce fa bi ayi ala rabbi kuma tukadiban wannan dan adam zai fahimta wa amma fil mau'izati to amma wajen ambaton wa'azi fa li anna al wa'za domin shi wa'azi talinu lahul qulub ai zukata suna yin taushi su yi laushi idan ana wa'azi an gane ko fatakhsha'u sai su kariya wa tunibu su koma zuwa ga Allah su yi kankan da kai su zukatan kinan takhsha'u fa sababu to sababi al muwassilu ila zalika abinda zai kai ka zuciyarka ta karaya an gane ko min a'zamin ni'ami suna daga cikin mafi girman ni'imomi fa zahara anna al-wa'd min akbar al-ala to in muka dauki wannan ai kuma wa'azi yana daga cikin kenan manyan manyan ni'imomin Allah domin duk abin da kai ka ka samu yarda Allah ai ba karamin abu bane wa amma fil inzari wat takhwifi amma a cikin gargadi da tsoratarwa ka hadhihi al-aya kamar irin wannan aya da an ka ci yursalu alaikum shuwadun bin narin fa fihi aidan a'zamu ni'matin ala al-abdi akwai mafi girman ni'ima ga bayi gabawa ko mu ce bayi li'anna inzarahu fi darid dunya da mun ka ce bayi ina muna rufin al'abdu na ana rufin bayi domin ba bawa guda ne ake magana kan shi ba an gane ko ana rufin jinsin bayin Allah sai nan aljinsiya ce li anna inzarahu fi darid dunya domin abinda Allah yake wa mutane gargadi da shi a nan duniya min ahwali yawmil qiyamati daga abubuwan da za su faru na ban tsoro a ran tashin alkiyama ahwal da haba bani ana rufin abin ban tsoro min a'zami ni'amillahi alaihi suna daga cikin mafi girman ni'ima ga dan adam ala tara baka gani ba annahu cewa shi لو كان أمام إنسان مسافر لو لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى mutumin da yake son ya yi balaguro an gane ko akwai halaka mai girma abin da zai halakar da shi kenan wa huwa mushrifun ala alwuqu'i fiha yayi kusa mushrif shine nan yayi kusa duk da yake yanzu ana amfani da mushrif akan wato mutumin da zai kula da kai lokacin da zaka yi bincike a jami'a an gane ko an kadarar da faransanci kamar da suke cewa shine mushrif kenan ko kuma al mushrif ala kaza shine mai kula da wani abu to na annab mushrif ala al wuqu'i na annab nufin wanda ya kusa ala al wuqu'i ya abka fiha a cikin ita wannan halakar mai girma min gairi an ya alamu biha ba tare da ya san da ita ba faja'a insanu sai wani mutum ya zo fa akhbarahu bi ya bashi labarin akwai halaka wa hadzarahu ya tsoratar da shi min alwuqu'i fiha daga afka a cikin ta misali a ce muku akwai yan fashi can ko akwai masu kidnapping tunda yanzu kidnapping ya yadu abin nan ko a ce muku akwai wani babban rami za ku fada abin da ya kama da haka to wanda ya baka irin wannan labari misali anna hadha yakunu yadallahu indahu kenan anna hadha yakunu yadallahu wannan sai zama to kamar ni'ima ce laraba suna cewa kana da hannu gare ni ma'ana ka taba min kyauta ko ka dunda da hannu ne ake kyauta ma'ana kayan wata ni'ima ko da ba da hannu aka yi ta ba indahu a wajen sa wa ihsanan akwai kyautatawa yujazihi alaihi wanda zai sakan kami shi jaza'a akbaril in'ami kinan mafi sakamakon girman ni'ima kinan wanda ya gwada muka nuna maka hanya ta gari eh shi yasa ake cewa gyara kayan ka ba zai taba zama sauki mu raba ba malin yace to wa hadhal wajhul akhir wannan amsa ta karshe yace huwa muqtadal usul shi abin da fi dama daidai da ka'idodin usulul fiqh li'annahu taqarrara malin yace ya tabbata fi ilmi al-usul a cikin ilmin usulul fiqh anna an-nassa shi nassi idza ihtamala at-tawkid wa at-ta'sisa idan ya zamanto zai iya daukar za a iya dauka shi matsayin ta'kidi ma'ana ya karfafa abin da ya gabata wa at-ta'sisa ko ko ya zo ya gina wata sabuwar ma'ana ta daban ma'ana kiran ba abin da ya wuce ne yake karfafawa ba ya ce to fal aslu malaman usulul fiqh sun kace asalin wannan hamluhu ala ta'sisi sai a dauke shi akan at-ta'sis ma'ana ya zo da sabuwar ma'ana la ala tawkidi ba akan tawkidi ba sai in ya bayyana kawai tawkidi ake nufi ma'ana ba akan karfafawa ba sai a ce ya zo da sabuwar ma'ana to amma an ce ya zo da sabuwar ma'ana sai an ka dalilin da ya nuna cewa ya zo da sabuwar ma'ana li'anna fi ta'sisi malam yace abin da yasa aka ce haka domin sabuwar ma'ana ta'sisi gina sabuwar ma'ana ziyadata ma'anan akwai ƙarin ma'ana laysa fi tawkidi wanda ba cikin tawkidi domin shi tawkidi kawai karfa ma'ana ne wanga ko zuwa ne da wata ma'ana sabuwa malam yace to wa ala hadha alqawl akan wannan magana fatakriru fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban kin da an kama yameta fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban inna wa huwa bi itibari anwa'in ni'am an hankalta ma nau'ukan ni'imomi al-madhkurati qablaha wadanda an ka ambata gabanin su min in'amin wasu ni'imomi ne aw mau'izatin ko ko wasu wa'azi ne aw inzarin ko ko gargadi ne wa qad arafta anna kullaha min anna kullaha min al-ala kuma ka san da cewa dukkan wani suna daga cikin ni'imomin Allah ma'ana bayanin da na riga ni gabatar da shi gare ka fal madhkuratu ba'da ni'amihi ababen da an ka faɗa bayan ni'imomi ma'ana inda Allah ka fabi ayi ala rabbikum wa tukadiban bayan ni'ima kal mazkurati ba'da qawlihi kamar wanda ya faɗa misali yake cewa ce kenan misali fal mazkuratu ba'da kal mazkurati sai ce baka baka misali kamar waɗanda an ka ambata ba'da qawlihi inda Allah ce wala hul jawaril munshaatu Allah ne yake da aljawal jiragen ruwa al munshaatu fil bahr wanda suke tafiya cikin teku kaga wannan ni'ima ce ta Allah suratul rahman ayata 24 وبعد قوله لكم وند باين فضل الله سبحانه وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان او تقراءه انا فتروا دغ لؤلؤ da marjan wannan shi ma ni'ima ce aya ta 22 a cikin suratul rahman malin yace li anna sufuna domin su jiragen ruwa wal lu'lu'a da kuma wato lu'lu'i wal marjana da marjan min ala illahi suna daga cikin ni'imomin Allah kama huwa daruriyun kama abu ne wanda yake wanda baya buƙatar wato ja'in jakini shine daruri nan kamar ya za abu ne wanda hankali ya yadda da shi ba wani jayayya walmazkuratu ba'da maw'izatin wadanda anka ambata kuma bayan wa'azi kalmazkurati ba'da qawlihi kaman misalin wadanda Allah ambata fa idan shaqqatis sama'u idan sama ta tsage kaga wannan yana nuna cewa wannan wa'azi ne take dauke da shi suratul suratul rahman ayat 37 ma'ana wannan yana nuna cewa an baka labarin kiyama sama za ta wato tsagi duk da karfinta to ina ga kai dan adam baka taka kariya ba kuma kace zaka saba ma Allah kaga an yi maka wa'azi anan wal mazkuratu ba'da inzarin wa takhwifin akwai kuma wanda anka ambata bayan inzarin gargadi au takhwifin ko tsoratarwa kal mazkurati ba'da qawlihi yusallu alaykum shawazun kamar da inda anka ce ana turowa a gare ku shawazun yula ta wuta al aya an gane ko to in an ci abu daga sama yazo kaga daga ƙasa ba azaba tana aika maka amma dan adam ya fi tsoron azabar sama wani lokaci saboda ita yake ganin bai da inda zai gudu amma ko ta ƙasa ina zaka ji tunda ƙasar ba inda zaka taka babu ƙasar inda don Allah so ya kama ka da shi yake kama ka dan adam bai iya rayuwa sai da ruwa amma mutanen annabi nuhu an halakar da su da ruwa ina fata mun fice ni duk abin da ni'ima ne gari kana yi halakar da shi yanzu kaga iska shine muke shaka mu rayu shine dan adam ma fi bukata ma fiye da ruwa da abinci don baka iya minti 1 2 3 baka shaka iska ba amma cikin iska ana iya zuba guba wanda za a yi halakar da kai yanzu turawa suna amfani da makamai masu chemical wanda ake watsawa cikin iska su halakar da dan adam suna ta kirkiro virus virus alhali ko iskan shine muke shaka ashe cikin abincinka ana iya sama guba cikin iskanka ana iya sama guba to kaga sai Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa bela ta wuta kenan nan ko da ruwan da ake zancen ni'ima ce ruwan suna iya zama mai suna iya zama wuta kuma tana iya zama mai amfani gare mu amma wa amfanin wuta sai muna hankalta mu wuta wutar jahannama a wuta ma tana da amfani da ita muke yin abinci amma tana iya zama kuma azaba gare mu ina fata an fahimci kenan dai akwai gargadi cikin yursalu alaikum shawazun minna ba inda zaka je ka tsere ma wato wannan malam yace to wal ilmu inda Allah ta'ala duk bayanin da malam da ya kawo sai ce karshe dai ilimi yana wajen Allah subhanahu wataala kaga dan ya nuna maka cewa wa ma utitu min al ilmi illa qalila ba alfahari da kasan kaza kasan kaza kasan kaza sha'ir yace qul liman yadda'i fil ilmi ma'rifatan aw wata riwaya falsafatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiyahu kace wanda yake tinkaho da ilimi yadda'i fil ilmi ma'rifatan ya kai matuƙa cikin ilimi arafta shay'an kasan wani abu daya wa ghabat anka ashiyahu abubuwa da dama sun fuku baka san su ba amma kai da kake ganin wato ka san abubuwa masu yawa mu ta gaba yan uwa musulmi sai wato mas'ala ta wato 57 kenan a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce sanafurgu lakum ayyuha thaqalan sanafurgu lakum kaman ma'ana zamu mayar da hankalin mu gare ku ka tokan ayyuha thaqalan ya ku waɗannan masu nauyi guda biyu suratul rahman aya ta 31 to wallahu ta'ala la yushghiluhu shay ba wani abu da dauki hankalin Allah bale a ce Allah ya kebanta saboda wannan aiki na musamman yace kunna zamu ce qala az-zajjaj az-zajjaj wani malamin lugha yace al-faragh fi al-lugha ala darbayn an kace al-faragh ma'ana ka kebanta ka mai da hankalinka ga abu biyu kalma ta al-faragh ana amfani da ita wato akan abubuwa guda biyu ko akan nau'i biyu darbayn nan ba ana nufin bugu biyu ba nan darb wani lokacin ana nufin nau'i darb adrab kenan kuma anwa' ahaduhuma na farko alfaragu min shugulin alfaragu min shugulin ka kare wani aiki wal akharu ko alfaragu min man shagala kinan wato kamar a ce shagala wato kamar a ce ka mai da hankalinka ka cocan don saboda kai wani aiki wal akharu al qasdu lil shay'i shi ko nabi ba ana nufin a'a ka mai da hankalinka ga abu a'a ka nufaci yin wani abu wal iqbal alayhi ka fuskance shi wa huwa tahdidun wannan kuma ana nufin narko ne da tsoratarwa wa'idun da kuma wato abin nan alƙawali ne wani ke mummuna alƙawali na azaba kenan shine wa'id ba wa'ad ba wa minhu qawluhum daga wannan da suke cewa sa atafarragu li fulanin zan mayar da hankali na ga wani an gane ko aisa aj'aluhu qasdi zan mayar da hankali na gare shi ma'ana ba ana nufin ba zan yi komai ba sai ba shi ba ma'ana dai wato akwai ta tsakani da shi fa ma'ana al-aya abinda ake nufi sanaqsudu li iqabikum zamu nufati muku uquba wa azabakum da muku azaba wa hisabakum da muku hisabi ba don wani abu yana shigaltar da Allah ba shi yasa ce sanafuru lakum wannan shine abin da kamata a fahimta kinan nufata ake nufi ko kuma nan ba da tsoro ne Allah da wani abu bai shigaltar da shi balle an ya ce sanafuru lakum kinan kaga wato kare ka ta kare kinan ga wanda ya aikata mummuna aiki Allah kai muna tsari mas'ala ta gaba sai wato eh mas'ala ta 178 kenan domin ita ce akan jerin ayoyi a cikin littafin dafu'i hamil ittirab malai ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu ta'ala fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan a wannan yini la yus'alu an dhanbihi ba wanda za a tambaya zunubin sa insun dan adam wala janun ko aljini suratul rahman to ga aya ta nuna ba a tambaya dan adam laifin sa a ran tashi alkiyama ba a tambaya aljini to kuma ga wata aya mala yace taqaddama wajhul jam'i ya gabata yadda ake hada ta bainahu wa bain qawlihi ta'ala tsakanin ta da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in na rantsi da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanas'alahum lanas'alannahum za mu tambaye su ajma'ina gaba daya amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa to kaga wannan tace sai an tambaye komai an tambaya kuma Allah ya ce wa qaulihi da inda Allah ya ce kinan fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim za mu tambayi waɗanda mun ka tura zuwa gare su ne al'ummomi kuma wala nas'alanna al-mursalin kuma za mu tambayi manzanni suratul araf aya ta 6 to ka gani malamai suke cewa nan Allah ya ce ba za a tambayi kowa kan zunubin sa ba waɗansu malamai suke cewa a'a ana nufin wani hali na kiyama ba a tambaya kafin misali yan an tayar da mutane suna tsaye kafin a yi hisabi ba a tambaye su an gane ko daga baya kuma akwai lokutan da za a tambaye su suka ce a ba za a tambaye mutum ba na ana nufin ba za a tambaye shi ba tambaya ta neman sani don Allah ya san komai duk da in za a tambaye mutum laifinsa to tambaya ce irin ta azaba ina fata an fahimce ni to akwai dai maganganu da malamai suka faɗa mai so mai tahqiqin wanda littafi yace kadiba number 1 in kadiba inda ka suratul a'raf a wannan taba'a ta kursiyul qur'anul karim wa rumi yace kadiba mas'ala ta 74 min hadal kitab daga wannan littafi to shi da abin da malam ya kawo mas'alar da zamu je ta gaba sai mas'ala ta 58 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan aka ce kaifa wa'ada subhanahu al-kha'ifa jannatayn faqat ya akai Allah yayyima mai tsoro aljanna guda biyu kawai yace wal man khafa maqama rabbih jannatan yace kulna zamu ce li anna al-khitab lis-thaqalaini domin magana ana yin as-thaqalaini ne mutun da aljali to ai mutun da aljali su kai nauyin sama da kasa ba kuma ga Allah adam bai da nauyi sai aka ce a'a saboda abinda suke dauka sammai da kasai ba su iya ɗauka shi inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan gani abinda su sun ka kasa ɗauka dan adam ya ɗauka kenan sai da mutu sakalan ina fata an fice aljani ba kuma ya zama to dole ya dauki wannan sakon kaga sakalan sun yi nauyi kuma Allah ce law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khash'an mutasaddian min khashyati Allah gashi al-qur'anin ya sauka a zuciyar dan adam bata tsage ba shi yasa sai a kira su as-sakalan kamar yadda wadansu sun ka faɗa ba dole bane kuma sai ka da wannan magana faka annahu qila to inda an ka ce as-saqalani jannatani an gane ko faka annahu qila kamar dai an ce li kulli khaifaini dukkan masu tsoro guda biyu min as-saqalaini daga mutane jinsi suke nan jannatani suna da aljanna biyu jannatul lil khaif al-insi akwai wata aljanna babba ta mutanen da sun kaji tsoron Allah ko tsoron tsayuwar su a gun Allah ta mun na mutane wa jannatun akwai kuma janna lil khaif al-jinni ga jinsi na wanda suka ji tsoron Allah ne daga cikin aljannu kenan sai zamanto jinsi jinsi ake nufi ba wai ana nufin aljanna guda ba a wato wani mataki ne na aljanna waqila wadan sun kace al muradu bihi abinda ake nufi da shi anna li kulli khaifin jannatayn duk mai tsoro shi da aljanna biyu jannatul li fi'li ta'at yana da aljanna ta aikin da'a da ya gabatar wa jannatun wato kenan li tarkil ma'asi da aljanna ta barin sabo yayi abinda Allah umurce shi duk da yake bai so amma sai ya aikata ya bar abubuwa da dama yana son su amma kuma Allah ya hana wannan wadan sun tafi akan haka wa qila wadan sun kace jannatun yusabu biha akwai aljanna da za a sa kan kamai da ita wa jannatun yutafaddalu biha alaihi da aljanna da za a yi falala an gane ko akan sa wanda bai cancanci ta ba dama duk aljanna baka cancanci ta ba ga fasara tana da rauni sai dai an ce a'a wannan aljanna an bashi a lokacin da an kace an sa kan kamai dan tauhidin sa sannan kuma irin wadan mataki mataki da za a ƙara mishi sai a ce yutafaddalu biha alaihi yace to ziyadatan liqaulihi ta'ala wato an ƙara ta yutafaddalu biha alaihi ziyadatan don ƙari liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda sun ka kyautata suna da aljanna da kuma ziyada ƙari shine wato yarda Allah ko kuma ganin Allah subhanahu wata'ala na tashi alƙiya kamar da hadisai da dama suka wato bayyana kenan kuma ganin Allah wanda babu yarda Allah ta da shi abin samu wannan ba kawai ne ce an yi wato kuskure domin mutalazim ne suna tare suratu yunus aya ta 26 yace ai aljannatu ita ce aljanna ita ce alhusna wa ziyadatun da kuma ƙari akan ta kenan duk abin da zaman to ƙari akan shiga aljanna mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1059 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace cikin sifar ɗan matan aljanna fihin a cikin waɗannan aljanna guda biyu qasiratu tarfi akwai waɗanda ganin su ya takaita daga mazan su domin sabanin duniya ne mace tana gidan wani tana hangan wani suratul rahman aya ta 56 can kuma a wani wuri yace hurun maqsuratun fil khiyam mata ne da suke hurun ma'ana masu farin ido wanda yake yana haɗe da baki wato maqsuratun kuma an takaita da su fil khiyam a cikin hemomi wanda sun kace duk mata aljanna haka suke suna qasiratut tarfi sune maqsuratun fil khiyam wasu kace a'a wato na farkon wali man khafa maqama rabbih jannatan suna adda qasiratut tarfi amma waɗancan na biyu suna adda maqsuratun fil khiyam wadanda an kace wa min dunihi ma jannatani duk da yake wadanda suka malamai sun yi magana sun ce na farkon sun fi don ya ce fihima wato wali man khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban fihima min kulli fakihatin zawjan can ko sai bai ce haka ba sai ce fihima fakihatin wani khalun murumma sun kace tana za a bambanta su akwai dai maganganu na malamai malam yace to walam yaqul fihima ya kamata ya ce fihima tunda ya ce jannatani wa dhamiru lil jannataini yace kulna zamu ce ad-damiru shi damiri li majmu'il ala'il ma'duda zai koma ne zuwa ga wato dukkan ni'imomi waɗanda an ka lissafa min aljannatayn daga aljanna guda biyu wal ainaini da kuma wato irin na ruwa kenan guda biyu da an ka ce fihi ma ainani wal fakihati da kuma fakiha 'ya'yan itace wa ghairiha da waninsu mimma sabaqa dhikruhu wanda ambaton shi ya gabata kafin a zo wannan ayat ta fihinna to shikenan sai aka ce fihinna kina sai shi koma zuwa ga ni'imomin da ke cikin su ne kinan da miliyar kira zuwa ga ni'imomin su malam yace wa qila wadansu malamai suka ce a'a shi fi hinna lil jannatayn zai koma ne zuwa ga aljanna guda biyu inna ma jama'ahu domin abin da yasa Allah kashi jam'i lishtimal lil jannatayn domin su aljanna guda biyu sun kumshi shine ishtimal ala qusurin suna da benaye wa manazil da masaukin ne daban-daban kinan sai zaman to fi hinna an hankalta ma yawan masaukin da ke cikin su da benaye waƙila waɗansu malamai sun ce ad-damiru shi damiri lil manazili wal qusuri yana koma ne zuwa ga magidar da jin masaukan kenan da kuma benayen ai allati dalla alaiha dhikrul jannatayn wanda ambaton aljanna guda biyu nuna cewa akwai benaye da yawa tunda an fahimci cewa ba karanan aljanna bane waƙila waɗansu malamai suka ce ad-damiru shi damiri li majmu'il jinani zai koma ne zuwa ga dukkan aljanna aljanna aljanna allati dalla alaiha dhikrul jannatayn waɗanda ambaton aljanna guda biyu ya zo zuwa gare su domin an ce aljanna domin an faɗi jinsin mutane da aljannu suke da waɗannan to kenan ko kenan ba aljanna guda ba ce kenan sai zamanto wannan yana nuna cewa tunda an ce jinsin aljannu da mutane za su samu waɗannan aljanna guda biyu kenan suna da aljanna mai yawa an gane ko ko kuma a'a musanna yana farawa ne daga mi daga wato jam'i yana farawa ne daga biyu ba a ce fihi ma ba saboda mi saboda musanna na kuma wani da yana farawa ne daga wato jam'i na farawa ne daga biyu kamar da wasu malamai suka tafi akan haka an gane ko in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma bai ce faqad sagat qalbakuma ba qulubukuma jam'i ne kuma Allah ya ce ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi kamar da malamai suka yi bayani wa qila wadan sun kace ad-damiru a'idun ila al-furushi damirin yana koma ne zuwa ga shimfidodin da ke cikin aljanna li'annaha aqrabu domin su ne mafi kusa lokacin da an kai bayani an gane ko da an kace wato kenan kahin a faɗi wannan wali man khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fihi ma'inani tajriyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fihi ma min kulli fakihatin zawjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fihi inna qasiratu at-tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan idan zamiri na koma ne zuwa ga al-furush to nan da an kace furush li annaha aqrab nan furush ana nufin su yan matan aljanna an gane ko su matan aljanna ake nufi domin shimfiɗa wani lokacin laraba suna cewa shimfiɗar wani suna nufin matarsa domin wato mace tana da gado wanda miji yake kwanciya akan ta akan akan shi ko ko shimfiɗa wanda yake kwanciya akan ta wa ala hadha alqawl akan wannan magana fi bi ma'ana ala kenan sai ta zama to fihinna na ana nufin ala kenan sai ta zama to alaihinna qasiratu tarfi akan waɗannan gada wato shimfiɗun kama fi qaulihi ta'ala kamar da yazo ablahum sullamun yastami'una fihi shin suna da wani wato tsaunin da suke yastami'una fihi suke hawa su ji daga gare shi wannan suka ce kenan yastami'una wato alaihi kenan taskanci suke hawa su sauraro wato labarin gaibi na sama shine abin da ake son a ci mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1060 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ya ce lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan su yan matan aljanna wato lam yatmithunna bus taba shafar su ba ko suka sadu da su in sun mutane qablahum kafin su su yan matan aljanna din wala janan ko aljannu ai lam yaftadahunna ba wanda ya cire musu budurci kenan ya kawar musu da budurci wani sa'ad dunya su ko matan duniya la yafta la yaftadahunna aljanu ai aljani bai iya gusar musu da budurci fama fa'idatu takhsisul huri bidhalika me yasa anka kebance su yan matan aljanna da wannan anka ce wala janun an gane ko sai ce to kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi anna tilkal qasiratu tarfi waɗanda anka ce qasiratu tarfi ma'ana ganin su ya takaita shine ne at-tarf at-tarf an gane ko ya an ce tarf akai mara'un sukuni kallo at-tarf an kai mara'un fatha tana nufin sashi to anna tilka qasiratu tarfi waɗannan matan waɗanda ganin su ya gajarta insiyatun lil insi an gane ko wato insiyatun kamar matsayin mata ne na na mutane wanda suke mutane ne wa jinniyatun lil jinni an gane ko to su kuma akwai matan aljannu na aljannu falam yatmisul insiyatu insiyun kenan su matan da anka kebance ga mutane na aljanna to wani dan adam bai taba shafar su ba walal jinniyatu jinniyun su ko mata na aljanna waɗanda anka kebance ga aljannu to ba wani aljannu da ya taba taba su wa hadhihi al-aya wannan aya dalilun ala anna al-jinna ma da yace dalili ne wanda yake nuna su aljannu yuwaqiquna kenan suna saduwa da juna kama yuwaqiqul insu kamar yadda mutane suke saduwa wa qila wadan yace fiha dalilun akwai dalili ala anna al-jinniyya cewa aljani yaghsha al-insiyata yana yuwa rufu mace ta dan adam fi dunya a duniya wanda kuma wadansu sun yi sabani akan wannan amma an ce wadansu ka fahimta cewa mace tana ganin tana saduwa da aljani aljani yana zuwa ga gare ta tana ganin kuma tana saduwa da shi tana samun biyan bukata shi yasa wani lokacin mutum mace za ta zauna aljannu sai su ce sun aure ta shekara 20 30 ba ruwanta da namiji kuma sai a ga lafiyar talau aljannu ne suke saduwa da ita kuma shedan ya ce inda Allah ya ce mai wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa idhum kai tarayya da su a cikin yaya wasu sun ce yana daga cikin tarayya daga cikin yaya ba wai ma sai ya san ya su wato ya sa su sa su a cikin hanyar sabon Allah ba a lokacin da mutum ya zo bai yi abin nan ba bai yi addu'a ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta su Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana shaytan zai iya wato zuwa shi ma yayi musharaka ko yazo ya sadu tunda shaytanin aljani na ya sadu da shi kenan da sai zaman to wannan dalili ne wanda yana iya abin nan mas'ala ce dai akwai sabani akan ta to anan dai kafin mu karkare shine cewa kenan da anka ce wali man khafa maqama rabbih jannatani akwai aljanna biyu ana nufin jinsin aljanna wa min duni ma jannatani akwai aljanna biyu to kenan akwai aljanna babba guda shi yasa lokacin sai ya ce aljannatu wani lokacin ce akwai jannatani guda hudu kenan jannatani biyu biyu sai dai malamai suka ce na farkon sun fi waɗancan domin da an ka faɗi na farko sai an ka ce wato wali man khafa maqama rabbihi jannatan sai an ka ce fihi ma aina ne ta jirya amma waɗancan da an ka ce wa min duni ma jannatan sai an ka ce fihi ma aina ne na dokhatan kaga wancan ta jirya ne suna gudu na dokhatan suna dan batsi da ruwa ba su kai waɗancan ba sannan nan da an ka zo an ka ce fihi wanga fihi ma min kulli fakihatin zawjan cikin gococin fakiha akwai nau'i biyu ita ko can sai an ka ce fihi ma fakihatun wa nakhlun rumman kaga fakihatun wa nakhlun rumman an ka ce sun ka ce to kuma matan su waɗannan sai an ka ce fihin na qasiratu tarfi waɗanga na farko sai an ka ce matan su an takaita ganin su shi ko dan an ka ce wato hurun maqsuratun fil khiyam mata ne waɗanda an takaitar da su a cikin himomi to kaga waɗannan sai waɗansu malamai suka ce to waɗancan biyu na farko sun fi waɗannan duk da yake waɗansu malamai suka ce a duka sifofin matan aljanna qasiratu tarfi ne kuma maqsuratun fil khiyam kamar da waɗansu malamai wato suka tafi akan wannan to waɗannan aljanna guda su ne manyan matakai to kawai lokacin da an ce aljanna tana da mataki guda ɗari misali to an ka ce matakin nan ɗari su ma mataki ne ɗari waɗanda ake hawa na benaye to kuma an ka ce aljanna tana da mataki misali wanda zai kai kamar dubu shida an gane ko saboda wadansu malamai suna ganin cewa ai hadisi ya ce duk wanda ya karanta aya ana ƙara yin saboda shi ana cewa mai karantawa ya karanta har sai iyakai hadisi ne ingantacce kenan za a samu mataki kusan dubu shida wato da abin nan daidai adadin ayoyi tun da akwai sabani wajen riwayat na adadin ayoyi dubu shida da wani abu ila ala ayyata hadda kenan zai kai mataki dubu shida kenan wanda wannan hadisi sai ya zama to kenan matakin an hankalta ma waccan aljanna wancan hudu din an hankalta ma kaza dari an hankalta ma mataki kaza kaza kaza wancan kuma na dubu an hankalta ma ayoyin alqur'ani almuhimmu dai matakai ne daban-daban a cikin aljanna ba wai sabani ne aka samu ba abu na karshe yan uwa musulmi saboda lokacin mu ya matso akwai wannan suratul rahman wadda tana da wato rikitarwa fa bi ayi ala rabbikuma tukadhiban fa bi ayi ala rabbikuma tukadhiban suna yawan rikitar da mutum sai ya rasa wato yadda zai yi da su in ban manta ba guda 31 ne kamar da malamai suka yi bayani to sai malamai suka yi musu rumuz da ake kira rumuzul hifz zaka kiyaye su in ka haddace waɗannan rumuz zai ka kiyaye yadda tafiyar ayoyi suke ma'ana tsakanin harafi da harafi akwai fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban jumla ce guda takwas sai ka ce kharama yawaku yasayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mu fi fi fi hulamuta shikenan in ka haddace wannan da kyau ka haddace tsarin tafiyar ayoyi kharama ka rike da kyau kharama yawaku yasayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mufififi hulamuta tsakanin kowane harafi da harafi fabi ayi ala irabbi kuma tukaddiban ya akwai kawai kenan zai fara ne daga inda akwai fabi ayi ala irabbi kuma tukaddiban kharama kha khalaqa al-insana min salsalin kal fakhar را رب المشرقين ورب المغربين ما مرج البحرين يلتقيان يوكو يا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان و وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كو كل من عليها فان يسيي يا يسأله من في السماوات والأرض سا سنفرغ لكم أيها الثقلان يا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يو يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ففيها ف فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ف فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يو يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون وذفيفي و ولمن خاف مقام ربه جنتان ذا ذواتا أفنان في فيهما عينان تجريان في فيهما من كل فاكهة زوجان مفيكا مو متكئين على فرش بطائنها من استبرق في فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ك كأنهن الياقوت والمرجان هوم في في في ها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان و ومن دونهما جنتان مو مدهمتان في فيهما عينان الضاختان في فيهما فاكهة ونخل ونخل ورمان في فيهن خيرات حسان حلمتا حو حور مقصورات في الخيام لا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان مو متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام idan ka haddace waɗannan rumuzkin insha Allah ta'ala za ka iya haddace wannan domin ƙa'idodi da ake bi wajen sauƙaƙa harda yan uwa musulmi lokacin mu ya karatu kwarai da gaske nan za mu dakanta sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya bamu iko ya bamu dama abin da muka faɗa da manto ne Allah shi bamu lada kuma wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh